أصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna darasi na 63 a cikin wannan littafi mai albarka na muktasaru zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammadu ibn abdul wahab a yau kwanan wata 29 ga watan shida shekara ta 1441 hijiriya wanda shine ya dace da 23 ga watan biyu shekara ta 2020 miladiya insha Allah za mu dora kan inda muka tsaya a karatu wannan littafi mai albarka muna cikin bayani dangane da aikin hajji mun gama za mu shiga sabon fasali da malam zai yi mana bayani akan ci gaba da inda annabi ya tsaya a aikin hajjinsa an tariƙa tafsil malam ce faslun ثم أفاض إلى مكة قبل الظهر راكبا فطاف طواف الإفاضة ولم يطف غيره ولم يسعى معه هذا هو الصواب ولم يرمل فيه ولا في طواف الوداع وإنما رمل في طواف القدوم ثم أتى زمزم وهم يسقون فقال لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النهي عن الشرب قائما على وجه الاختيار وقيل للحاجة وهو أظهر bayan annabi sallallahu alaihi wasallama um, ya wato ya je ya yi jifa to sai kuma ya gangara uh, ya tafi makka kafin azahar yana kan abun hawa don ya yi dawaful ifada dawaful ifada shine dawaful hajji ya kama hanya ya tafi daga mina kenan tunda da amina yake ya gangara ya shiga makka ya je masallacin kafa mala ya ce bai yi wani dawafi kafin wannan ba kuma bai yi sa'ayi a tare da wannan dawafi ba wannan shine zancen da ya fi dawaful ifada din kawai yayi walam yarmul fihi bai yi wato ramalu ba wannan sassarfa da ake yi kamar da na yi muku bayani galiban shi ramalu sassarfan da ake yi idan an je dawafi ana yi ne a dawaful qudum wala fi dawafil wada'i haka dawafin bankwana ma bai wannan ramal ba wa inna ma ramala fi dawafil qudum annabi yayi ramalu ne yayi sassarfan nan a dawafi na wato farko idan mutum ya shigo aikin hajji ko ya shigo umra dawafin da zai fara yi shine ake ce da shi dawaful qudum to a wannan ne mutum zai yi wannan sassarfa zagaye guda uku yana mai dan gudu-gudu haka sannan na hudu na biyar na shida na bakwai na hankali to dukkan dawafi da ake yi a wannan dawafi ne na farko ake yi amma dawafin da mutum zai yi shi bayan ya je mina ya zauna ko kuma yana cikin gari yana yin yayi umra yana dawafi na nafila ba a wannan sassarfa din ba a yin wannan ramalin ko da kaga wani yana yi to ko dai rashin sani ko kuma ganganci wannan kenan sannan an ce annabi yayi wannan sa dawafi ne shi kadai na ifada a wannan rana bai dawafi afwan bai sa'ayi ba tare da shi saboda kamar kirani ne yayi shi annabi ba wai yayi tamattu'i bane ba sannan abu na gaba sai ya wuce zamzam ya tarar da mutane suna shan ruwan zamzam ya yi sha'awar ya sauka tunda yana kan abin hawa ne a lokacin ya ce da ba don mutane kasu yi muku rinjaye ba a kaina za a samu cinkoso ko wani abu makamancin wannan to da sai na sauka nima a in sha ruwan nan tare da ku kuma in shayar da mutane a nima wannan ruwa na zamzam wannan yana nuna mana idan an yi dawafi ana so a sha zamzam shi yasa aka sunanta duk mai dawafi kana gamawa za ka je ka sha zamzam kuma shi zamzam ana shan sa ne ana yin addu'a ana yin addu'a akwai hadisi hasan ma'u zamzam liman shuriba lahu ruwan zamzam idan mutum ya sha shi yayi addu'a yana sha yayi addu'a ko bayan ya sha addu'a ka sha da niyyar wata bukata da kake so Allah ya biya maka to Allah yana biya wa mutum bukatar sa in ya sha ruwan zamzam kuma mutum bai da lafiya ne yana sha ko kuma yana bukatar wani abu yake sha Allah yana karba ruwa ne ma'un ne mubarakun ruwa ne mai albarka annabi ya faɗa a cikin hadisi ta'amu tu'min kamar ma a matsayin abinci yake shi ruwan zamzam so wanda Allah ya hore masa ya samu dama ya yi ƙoƙari ya tanadi zamzam a gidansa yana amfani da shi don kuwa ma'un ne mubarakun ruwa ne mai albarka duk wanda Allah ya hore masa ya rinka saya jarka jarka yana ajiyewa yana amfani da shi da shi da iyalinsa da 'ya'yansa saboda ruwa ne mai albarka kuma da mu amfanin dai dukiya an same ta a amfani da ita kar mutum ya ce ai yana da tsada to amfanin da zaka samu yafi kuɗin da zaka bayar ai akwai albarka kuma duk wanda ya ce aikin haji ko umra to ya rinka shan ruwan zamzam a ya sai annabi ya sha wa huwa qa'im ya sha ruwa alhalin yana tsaye a riwayar imamu muslim kenan a aka ce to yaya annabi ya sha ruwa a tsaye alhali kuma an samu hani da ya gabata cewa bai halatta ba a sha ruwa a tsaye kun san haramu ne mutum ya sha ruwa a tsaye ko ya sha abin sha a tsaye haram ne akwai riwaya da ta zo ma cewa duk wanda ya sha wani abu a tsaye to ya amayar da shi duk wanda kaga yana shan ruwa a tsaye to ya yi kuskure kuma abin mamaki bincike na turawa ma ya tabbatar wani babban likita a indiya wata rana yana ba da irin fa'idoji nasu ne likitoci ya ce duk wanda yake son zaman lafiya a rayuwarsa a cikin mutane yana son allah ya tsare masa lafiyarsa to ya kula da abubuwa kamar haka ya rinka yawan shan ruwan zafi ruwan mota ko hot water duk wanda yake son lafiya Allah ya tsare masa lafiyarsa ya kubuta da larurori masu tarin yawa uncountable larurori to ya rinka shan ruwan zafi ruwan dumi haka kuran farin ruwa mai dumi ka rinka sha ko dai shayi ko kuma dai ruwa dai haka ya zama mai dan dumi-dumi ba mai sanyi ba sannan kuma ya ce mutum ya yawaita shan ruwa shine abin da ake aka fi son a jikin mutum ya yawaita shansa ruwa saboda shine mafi rinjaye a jikin mutum duk wata larura ta ciki ko larura ta hatta laruran nan na zamani su hawan jini su a su yana magancewa kuma ya ce ruwan a rinka shansa alarrik kama a ce mutum da farko farkon abin da mutum ya tashi ko da daddare irin karfe uku ko hudu farkon abin da zai fara sha ruwa ne wanda mai son zaman lafiya kenan farkon abin da za ka sa ruwa kuma ka sha shi da yawa da gaske sannan abu na biyu ko na uku ya ce kada mutum ya yadda ya rinka shan ruwa a tsaye lalle ya rinka zama ban sani ba musulmi ne ko ba musulmi ba wannan likitan ni dai na gan shi a bidiyo yana bayani irin manyan likitoci din an zo ana hirar da su a talabishin ɗin ƙasar kawai ana musu tambayoyi irin na ƙwararru da suka san lafiyar ɗan adam ya ce kada mutum ya yadda ya rinka shan ruwa a tsaye sai dai inda larura ka sha ruwa a zaune ka sha ruwa a zaune to kaga abin mamaki annabi ma ya karantar da in za a sha ruwa a sha ruwa a zaune akwai hani akan shan ruwa a tsaye sai dai inda larura kuskure ne mutum ya daga kwalbar lemo yana kwankwadar ta yana tsaye ya daga kwalbar madara yana sha a tsaye wannan kuskure ne to to ya za a yi kuma gashi an samu annabi ya sha a tsaye to shi ne suka ce annahyu an shurbi qa'iman ala wajhi al-ikhtiyar wannan ra'ayi ne na biyu na wasu malamai suka ce hanin nan da aka yi akwai dai hanin to su wani masu sauci ne suka ce hanin da aka yi a sha ruwa a tsaye mutum yana da zaɓi ne ko ya sha a tsaye ko ya sha a zaune ra'ayi ne daga cikin rayukan malamai wasu kuma suka ce a lil hajati wa huwa azhar annabi ya sha ruwan nan ne a tsaye saboda bukatar haka ai akwai cinkoso ne ba zai yi sauka abin nan ba ba ni sunan shi wani yanayi ne na larura ba zai iya zama ba da haka ba wai annabi ya sha wannan ruwan ne saboda kai tsaye halal ne mutum ya rinka shan ruwa a tsaye ba wannan magana ce mai muhimmanci wadda ya kamata mu kula da ita kwarai da gaske zance mafi inganci shine rashin halaccin a sha ruwa ko a sha abin sha a tsaye in dai wani abu za ka sha to ka yi ƙoƙari ka samu wurin zama ka dan kishin gida ka zauna ko ba komai saboda lafiyarka da ni likita ne da sai in ta muku bayanin me yasa ba a sha a tsaye din amma dai kwararrun likitoci ba fa ƙananan likitoci bayan abin nan ba manya na duniya tuku wanda suka san abin sosai sun burin ƙasa sosai to suna bayani akan haka sau da ma ina ba da shawara a rinka shan ruwan zafi wani ya ce ya je wata ƙasa ya je hotel ya ci abinci sai ya ce a bashi ruwan sanyi sai aka ce ai babu ce babban hotel irin wannan ba ruwan sanyi suka ce ruwan sanyi kake sha suka ce ai poison ne ai ruwan sanyi ƙwarai kuwa ku tambaya duk wani wanda ya san me yake yi ba zai gaya muku ruwan sanyi yana da amfani ba amfaninsa ɗaya in ka ji zafi kawai wataƙila ka sha ka ji daɗin amma kuma effects ɗin illar da zai maka kisan mummuke yake ku ji da kyau da babban baki da wasali ka ga mutum an ɗauko mai ruwa a firish har wani har wani me yake har wani gumi-gumi yake ta ba ya buɗe ya balle kwalbar ko robar ya kwankwada mai sanyi wallahi akwai haɗari kuma galiban shi ruwan sanyi ko wato illarsa zai tambaye ka ne a ƙarshen rayuwarka ko kuma duk wata larura idan ta kama ka ta mura ko tari ko wani abu ka rinka yi kenan ka iya zuwa kai ta tari saboda ya gargaje dukkan na'urorin naka na nan cikin kirjinka za ka kirjinka bayi da ƙarfi pneumonia ta kama ka a'a wane ne ya kama ka musibu dai ga sunan wannan magana ku je ku tambaya duk wanda za ku tambaya ku ji ya gaya muku ruwan sanyi haɗari ne a rayuwar ɗan adam kuma ko ciwo mutum ya zo ciwo ciwo sai ka ji ana tambayan su likita yana cewa wai ka da ka sha ruwan sanyi eh da ya sha to yanzu yana tambayan ka wallahi duk wanda ya sha shi sai ya tambaye shi inda yana nisan kwana ko sai kaga illarsa amma fa yana da daɗi a ji haka so mutum ya kokari ya nisance shi ko lemo mai sanyi ko ruwa mai sanyi yana da haɗari ba kaɗan ba kamar yadda mai ko man gyaɗa shi ma yake da haɗari a jikin ɗan adam ku yaƙuri ku ɗebi karatun a haka ya zo yau kuma da ruwan sanyi aka fara Allah ya kubutar da mu victims waɗanda suka shiga larurar ruwan sanyi za su muku bayani eh ka yi ƙoƙari ka rage ko baka iya sha ka daina ba ka rinka ragewa ka rinka ragewa ka rinka ragewa musamman haɗarin sa ka ci maiƙo ka ɗora shi ai yafi komai illa wannan ka ci maiƙo ka ɗora shi ka ci kosai ba ni ruwan sanyi ka ci nama ka sha mai ka shi ɗora ruwan sanyi ka lura yanzu ko kwano ne yake da mai idan ka zo wanke shi ka sa mai ruwan sanyi ya yake daskar yake to yanda ka sha wannan ruwan sanyin to haka yake zuwa yake daskaran maka da wannan ma a hanyoyin jininka ya hana jininka gudana kuma ya dankare ya zama ma kitse kuma daga cikin bala'i daman da ke kama dan adam shine in ka bari kitse yayi developing a gangan jikinka amma ka lura idan kwano da mai a jiki aka ɗebi ruwan zafi aka zuba masa ya yake narkewa ke to shi duk abu in ka ci a jikin dan adam ana son ka narkar da shi ko abinci ne in ka ci baka narkar da shi ba ka yi motsi ba kwanta sai ka samu food poison duk abu idan ka ci ana so in narke a shi yasa ake so ka motsa jiki Allah da ya halicce mu sai ya yi mu a ƙofofin jikinmu sai muke fidda gumi ai wannan gumin alheri ne ai wannan motsa jikin da kake yi wannan gumin yana fada yana fita to lafiya ce baga ko mota ma da bature yayi ta sai mata salansa ba duk ranar da salansa ta toshe mota akwai matsala ba za ta ba to kai ma duk da kake kake toshe ba ka motsa jikinka wannan gumin yana fita ka jike sharkab da gumi din nan to akwai damuwa ku rike wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske wallahi to sai kuma maganan dawafi da annabi ya akan dabba ya halatta mutum ya yi dawafi akan wani abu ko akan keke ko irin keken guragun nan ko irin wannan abin da ake jan mutane inda ana hawa dabban ma yanzu inda zaka iya samu ka hautu ba laifi bane wa fi sahihi an ibn abbas tafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i ala ba'irihi yaslimu ar-rukna bi mihjanihi annabi yayi dawafi akan raƙuminsa sa yana taba wannan arrukunin alhajar aswad kenan da sandarsa mun karanta wannan da ku fadalla alal jawaz yace wa fihi mislahu min hadisi jabir akwai irin sa hadisin jabir wa fihi li an yarahu an-nasu wa li yushrafa wa li yasaluhu fa inna an-nasa ghashawhu wai me hikima da sa annabi ya dawafi akan abun hawa na farko suka ce wato dan mutane a hango shi ana ta cinkoso wai ina annabin ina manzon Allah kowa so yake ganshi to dalilin kokarin ba ni sunan shi a ganshi din sai a cutar da wasu ko ba ka bane to shine sai yace bari dai ya hau sama kawai a ganshi wal yushrafa kenan a gano shi daga sharaf sama wal yasaluhu sannan kuma duk mai fatawa mai tambaya in ya hango shi ga can zai daga hannu ya ce ya rasulullah ina da tambaya amma in yana ƙasa to cinkoso zai yawa a ita turereniya wannan daga cikin dalilan da yasa annabi yayi dawafin akan abin hawa ba wai dan ba shi da lafiya ba saboda mutane ghashahu sun lullube shi wa hada laysa bi tawafil wada to wannan dawafi dai ba tawafil wada'i bane dawafin bankwana kenan akwai dawafi na bankwana shine tawafil wada duk wanda ya je ake haji ko umra in dai ya gama abin da zai gama kafin da ya bar makka to ana so ya dawafi na bankwana shi ɗakin Allah ana masa bankwana to wannan dawafin da yake mana bayani ba dawafin wada'i bane yace wai fa innahu tafa laylan wala tawafa al-qudum ba kuma tawafa al-qudum bane da daddare yayi fa innahu ramala fihi ولم يقل أحد رملت رمل رملت به راحلته ثم رجع إلى منى ياي الرمل duk da cewa dai babu wanda ya ce dabbarsa ta yi ramalu da shi tunda kaga za a ce ya ramalu to kuma ya akan dabba yake daga nan kuma sai koma mina sabanin dai malamai ne da maganganun su akan wani irin dawafi ne shine ce waqtuli fa hal salla zuhra biha aw bi makkata an yi sabani shin annabi yayi sallar azhar a mina ne ko a makka shi ma duk sun faɗa وطافت عائشة في ذلك اليوم طوافا واحدا نانا عائشة تايدوا في بدادها وسعت سعيا واحدا أجزاءها عن حجها وعمرتها تاي سعي بدادها دوا في ديا سعي ديا wanda shi ya isan mata akan hajjinta da umranta ba guda biyu ba wa tafat safiyatu zalika yau mata annabi na safiya ita ma ta yi dawafi a wannan rana sun hadat sannan kuma sai al'ada ta zo mata ta gama dawafinta na dawaful ifada kenan sai kawai jinin al'ada ya zo mata dawaful ifada na ga muku dawafin hajji in mutum duk alhaji ya gama hajji ba yana dawa ya dawafi ba to shine dawaful hajji to wannan matar ta sa Safiya bintu Huyay ibn Akhtab ta zo tana gama dawafin nan kawai sai al'ada ya zo mata ashe matan annabi ma suna al'ada suna al'ada to shikenan sai aka bata hukunci cewa wannan dawafi da ta yi na al-ifada to ya wadatar mata an tsawafil wada'a ba sai ta yi tsawafin bankwana ba daga nan sai zama shari'a duk matar da ta yi tsawafinta sai larurar al'ada ya zo mata kafin ta bar makka to wannan tsawaful ifada da ta yi shikenan ya isa mata ba sai ta yi tsawafin bankwana ba bara a ce saboda tana al'ada sai ta jira al'adar nan ta yanke sannan ta je ta yi tsawafin bankwana ba ku kula da wannan hukunce hukuncen suna da amfani wani lokacin abin yakan yanko wa mutum ko ka je da iyali ko ka tura iyali kika haka din ta same su to tunda ba karatu ake ba ba zuwa makaranta ake ba sai kaga duk an dilmiye an rude an rasa yadda za a yi yawwa so in dai mace ta yi dawaful ifada to ba sai ta yi dawaful wada'i ba ya isan mata kamar yadda zamu zo mu maimaita a baya nan gaba shi yasa na'am to dole dawaful ifada dole sai ta jira ai shi dawaful hajji ne ko dai ta jira ko kuma in ta tafi aikin hajjin ta bai cika ba dole sai ta jira larura kenan Allah kiyaye eh sai ta jira sai ta jira ta jira jinin al'adar ta kammala to wannan ma an ce mata ta tafi ne saboda ba mamaki ba za ta ƙara kwanakin da har jinin zai gama ba sannan ta yi dawaful wada'i kuma shi ma wannan yana nuna mana dawafin bankwanan nan yana da muhimmanci shi dawafin bankwana idan an yi shi ba daga nan shikenan kuma ba za a sake dawowa harami ba idan mutum misalin an ce jirgin su zai tashi karfe 8 na dare alhazai ana kiran su za su fita tun da la'asar to idan mutum ya je yayi sallah azhar to sai ya dawa sa na ban kwana sai ya dawo masauki ya shirya kayan sai ya shiga mota ya jira to daga nan kuma bai zai koma harami ba in ya koma harami kuma to dawafin ya karye sai ya sake sabo kenan tunda ai an ce ban kwana akai fastaqarrat sunnatu sallallahu alaihi wasallam idan hadat almar'atu qabla tawafi an taqrina wa taktafiya bi tawafin wahidin sunna ta tabbatar cewa idan mace wato jinin al'ada ya zo mata kafin ta yi dawafi to za ta yi an takrina sai ta mai da shi ta yi kirani sai ta haɗu sai ta wadatu da dawafi guda ɗaya mana ta juya aiki ta juya manufar aikin hajjin niyyar ya koma kirani sai ta wadatu da dawafi ɗaya sa a yi guda ɗaya wa in hadar ba da dawafil ifada a jiha an dawafil wada'i idan kuma ta yi ba ni sunan shi al'ada ne bayan ta yi dawafil ifadanta sai al'ada zo mata to wannan dawafin ya wadatar mata ina fata ana fahimta ثم رجع إلى منن من يومه ذلك فبات بها a wannan rana dai da annabi ya dawo fil ifada a ranar ya koma mina kuma ya kwana a can wannan yana nuna mana lalle wajibi ne alhajai a rinka kwana a mina kada a dawo makka a rinka kwana akwai masu wayo wai wayo suke yi in an yi jifan nan na ranar sallah sai su zo su kwana a dakunan su da safe su yi wanka kawai sai kaga sun koma mina a yi ta harkoki can yamma tana yi sai su daɗa gudowa su fito kuna ɓata kanku lokaci ne kuna yaudara kanku ku bi sunna ku huta Allah ya ba ku ladan aikin hajjin ku falamma asbaha intazara zawal shamsi annabi da yawa yi gari amina sai ya jira sai da rana ta yi zawali falamma zalat masha ila jam ila jamra sai yayi tafiya rana ta yi zawali mana ta ta bar zenith na sama ta bar tsakiyar sama to shine sai sai ya fita dan a nuna mana lokacin da ake yin wannan jifa din yayi tafiya da kafar sai sai je wajen jifa walam yarkab bi hau abun hawa ba fa bada abil jamrati ula wannan jifa na kwanan washe garin sallah kenan ya fara da wurin jifa na farko allati tali masjidul khaif wurin da yake kusa da masjidul khaif sunan masallaci ne yana nan har yanzu faramaha bi sab'i hasayatin wahidatan ba'da wahidatin ya jefi wurin nan da tsakuwar kwani guda bakwai ɗaya bayan ɗaya ya ƙulu ma a kulli hasa ga addu'ar da ake yin an zo za a jefa kowace tsakuwa Allahu akbar Allahu akbar thumma taqaddama anil jamra amamaha sannan ya ƙara gaba damun na gaya muku wancan karatun mu a baya idan ka baro mina wurin jifan farko zaka tarar da shi a dama da kai ko in karamin aljamra al-sughra a jefe ta tsakuwa guda bakwai sai a ƙara gaba kaɗan shine ce summa taqaddama sai dan ƙara gaba kaɗan daga wannan jamra din gabanta hatta ashala faƙama mustaqbilal qiblati ya dan matsa kaɗan haka ya bar wurin sai ya tsaya ya kalli alƙibla yanzu ya yi jifan farko to kafin ya je wuri na biyu ga abin da ake za ka ɗan gangara kaɗan sai ka tsaya ka kalli alƙibla sun marafa a yadda ya ɗaga hannayensa wa da'a du'a'an tawilan bi qadri suratul baqara ya ɗaga hannu yayi addu'a yayi addu'a dan a nuna ma aikin hajji na a cike yake da addu'o'i ya yi addu'a ya roƙi Allah iya gwargwadon da mai karatu zai karanta suratul baƙara kai masha Allah annabi akwai addu'a sun ma'atal wusta ina ‘yan gaggawa ‘yan maza maza mu tafi don Allah mu yi mu gama alhaji ni fa na yi nawa kai kana bata lokaci da Allah ka zo mu tafi haka ake yi in an taho da sabon alhaji a gigita shi a ruɗa shi wanda abin nan yana nan ba baya nan ba duk mutum ya biya gigice zai gani yake kaman abin zai tafi in ka ɗauki ɗan gaggawa ya je hana ka bin sunna mu ta Allah sauri muke kai kaza kaza kaza to idan kai jifan farko zaka matsa gefe zaka yi addu'a ka kalli alƙibla sai kuma ka daɗa matsawa kamar yadda shi yanzu annabin ya yi sallallahu alaihi sallama ya ƙara matsawa ya je gurin ta tsakiya faramaha kazalika sai ya jefe ta kamar yadda ya jefi wancan da tsakwarkwani guda nawa guda bakwai sun man hadara za ta liyasar ya gangara ta bangaren hagu mimma ya lilwadi wajen bangaren shi kwari din kenan dan lokacin a lokacin kwari ne yanzu ko an gina shi an yi bene an yi waye an yi sama da ƙasa an gyara shi ba wani kwari a gurin wa waqafa mustaqbil al-qibla shi ma rafi'an yadayhi yad'u qariban min wuqufihi al-awwal yayi jifa na biyu sai ya dada matsawa ta hagun ɗinsa daman da inda zaka matsanta bangaren hagun ne sai ya je bayan ya jifa na biyu ya je ya sake tsayawa yayi addu'a irin kwatankwacin tsayuwar da yayi a addu'ar da ya bayan jifan farko yanzu a tunanin ku suratul baqara za ta karantu a minti nawa awa ɗaya ko idan mai saurin karatu ne ya buga ta awa ɗaya amma dan alallaba ka ai zai kwashi awa biyu ma ko ɗaya da rabi ai awa biyu da rabi kai ko banda ƙari ba to dan koyo kenan almuhim dai mu tsaya a tsakiya mu ce awa ɗaya ko awa ɗaya da wani abu yanzu dan Allah malam cikin alhazan mu Allah na tuba Allah kai mana afuwa waye yake iya jure yayi wannan abu masu dan kokari su tsaya minti uku ne far far far far mutum ya daga hannu ya roki Allah yana sauri ya gama wai sauri yake wai ya gama wai kuma ga addu'o'in nan da bukatu ya bukatun gidanka da na iyalinka da na abokananka ma ai ya ishe ka abun addu'a ballantana naka bukatun to kun ji dai sunna annabi yana tsayawa in ya jifan farko ya addu'a kamar awa daya ya dada wucewa ya jefi guri na biyu ya addu'a kamar awa guda yace sannan kuma yace summa ata jamratal aqaba fastabqana alwadi wa ja'ala albayta an yasarihi yazo jamratul aqaba babban dutsen kenan wurin jifan wanda ya jefa a jiya sallah ya shiga cikin kwarin ya tsaya daidai dutsen ya sanya ɗakin Allah a hagun ɗinsa na muku bayani a aikace wancan karatun ya ce faramaha bi sab'i hasayatin kadhalik ya jefi wannan guri da tsakwarkwani guda bakwai kuma du kaga bakwai a farko bakwai a na tsakiya bakwai a na ƙarshe nawa kenan ashirin da ɗaya to ranar sha ɗaya ga watan sallah sha ɗaya to duk alhaji sai ya je wannan jifan kuma kun ga dai a wurin jifan kansa wurin ibada ne to haka washe gari ma sha biyu ga wata sha biyu ga sallah alhaji sai ya je ya yi wannan jifa ɗin da tsakwarkwani guda ashirin da ɗaya kuma kowace tsakwa zai ce Allahu Akbar sannan ga addu'o'in da ake malam duk wanda Allah ya masa arziki ya jan aikin haji Allah ya azurta shi wallahi nake gaya muku ga wanda yake da addini yake da wato sha'awar bauta wa Allah malam akwai sha'airullahi wajen bautar ubangiji da addu'a malam bila adadin wallahi Allah ya soka in ya baka dama ka je aikin haji to ko umra ma zaka je malam ai ka more ka yi ta addu'a ka ta roƙon Allah kuma ka dawo bayan aikin hajjin nan ka rinka ganin abubuwa sun bude masha Allah Allah ya karba addu'a ka kenan amma wani yana nan ana ta hada kudin eh ana ta hada su ana ta hadawa yanzu nan aikin hajji ma da Allah ya sauƙaƙa shi malam akan iya yin aikin hajji nan gaba ɗaya a cikin sati ɗaya haka ne wallahi sati ɗaya sati sati kwana goma yanzu an fi daɗewa fa a umara akan hajji wannan kamfanin international ɗin da ake za a sita maka kafin a tafi mina watakila da kwana ɗaya kai wani ma jirgin su ranar za a tafi mina ko kafin a tafi mina da kwana ɗaya kana zuwa yau ka sauka washe gari kawai an shirya kaya za a tafi mina kwana nawa ake a mina kaga ka tafi ranar ranar nawa ake takwas ga wata ake tafiya ko ka tafi ranar takwas ga wata ka kwana ɗaya daga nan za ka wuce arfa washe garin tara ga wata ko to sai ka kwana ka baro arfa ka zo muzdalifa ka kwana ka kwana biyu washe gari ya zama nawa goma ga wata sai ka taho goma ga wata ranar sallah kenan ka yi jifan ka ka yi yankan ka ka yi askin ka sai ka daɗa dawowa a ba ni sunan shi amina ka kwana kaga kayan kwana na uku kenan ranar washe garin sallah kenan ka daɗa zuwa kai jifan da muka faɗa yanzu ka daɗa dawowa ka daɗa kwana kaga kwana hudu ka zo kai jifan ka to a kwana hudu zaka iya gama aikin hajji kuma yanzu a kwana hudu nan dai kana da bukin din jirgi kana gamawa in dai baka yi wa manta akara ba baka jira ka kai sha uku ga wata ba ka zo ka jidda ka hawa jirgin ka ka dawo kai aikin hajjin ka a kwana hudu kuma wallahi mutum yana da kuɗi zai wannan akwai wanda ya ce shi ko hotel ma bai ma kama ba ka ya kama ma hotel ma bai ma kama ba ka amana akwai wayo wallahi yace setawa ne malam yace ya aka yace ina da rajirgi na sauka a jidda kafin abin nan washe gari da tafi damun da na sauka da dare na gama dawafi na na yi wayewa da sauransu kawai na zauna a masallaci na na yi yan zikirai na washe gari da asuba kawai muka shirya muka tafi mina ya je ne mutancinsa ya je wannan abun ya ce ana dawowa ranar sallah to daman kwanan da zai amina ai da tantinsa so kawai ana dawowa ranar sallah da ya dawaful wada'insa ai dawaful hajjinsa kawai sai hada dawaful udumi ai dawaful wada'i kawai sai ya tafi jidda yana zuwa jirginsa karfe goma sha biyu na dare ko karfe kaza kawai hawa sai ya dawo duka duka a kwana biyar yayi ko hotel ɗaya bai zauna ba yanzu mutum yana da wannan arzikin yana da wannan dama ai ya kamata yi musamman waɗanda suke uzurori manya-manyan mutane waɗanda ba su da lokacin da za su zauna yawanci manyan shugabannin nan duk haka suke yi ba za ku gansu ba sai amina amina za ku haɗu da su ana gama hajji ranar sha biyu ga watan nan da jirginsu a ranar sun gama kawai sai su dawo gida kuma aikin hajjin su yayi illa kawai wanda suka riga su zuwa sun fi su falala saboda sun ta sallah a harami sun ci shinkafa kaza sun ji zikiri ko ba haka bane ai gaskiya ne yawa sun sha madara sun warware in ban da maganganci ba zan je wannan kasar da cewa zan yi kwana biyar ha bayan da ake cikin wahalar na kasa ai gwanda ka je ka dan sha iska wallahi tallahi ka ci abinci mai kyau malam na kuɗin ka eh na'am amma dai ta can ai tafi nan ai kwanciyar hankalin ma da wannan sai dai kawai shi wannan gogon naka kuma bai je madina ba suka je cewa daman ya kamata ya je madina yana da kyau ya kai ziyara da sauransu ya yi haka yana da kyau ya je gaskiya bai kyauta ba amma dai aikin hajjinsa ya yi in mutum ya je ya dan zauna ya huta wallahi mutum ya zauna ya huta Allah nake gaya muku ka huta ka ci abin da Allah ya kore maka kudinka ne wallahi ka ci BTA dinka kuna tare da ni summa raja'a wa lam yabqa indaha to sai kuma ya dawo amma bai tsaya a jamratul aqaba jifan gurin karshen nan shi ba a tsayawa ayi addu'a wannan is very important ku gane addu'a gurin jifan farko daya ana yi gurin jifa na biyu ana yi amma wajen jifa na uku ba a yin addu'a to juyewa ake yi kuma gaskiya shi yafi saboda ma rashin kawo cinkoso da ainihin abin nan inda ce kowa zai tsaya a wurin karshen Allah da hikimarsa za a samu cinkoso wurin ya ki tafiya kuma sai zama ba a sharanta ma a yi addu'ar ba wasu ka ce lidhiqil makan tun a wancan lokacin wurin akwai matsi wa huwa asafu shine ya hana shi ya addu'ar ba wai dan ba shari'a bane ba inna du'aahu kana fi nafsil ibadati qabla al-firag minha to ga wata matsala ku lura duk addu'o'in nan da annabi yayi a cikin ibadar aikin hajjin yayi ba wai ba ya gama ba ina fatan kuna fahimta kaga yanzu inda ya gama jifan nan to sai a ce wata kila yayi addu'a a wajen a wajen jifan to sai yayi a ciki a ciki qabla al-firagh minha ko faragh minha kafin a gama falamma rama jamrat al-aqaba faragh rami yayin da ya gama jifan a jamratul aqaba babban gurin jifan kenan al-jamratul kubra to kaga ya gama wa du'a fi sulbil ibadati afdalu Allah karim yin addu'a a cikin ibada shi yafi shi yafi a waje kaga masu addu'a bayan an idan sallar farilla kawo salata na goma goma قل هو الله جوالدا قفا uku uku ya kafi ya shafi hasbunallahu wa ni'mal wakil ga tsofaffin kakannin mu wane ne wane ne la ba a yi bid'atun yawa ba a so kai addu'ar ka a cikin sallah idan kai ruku'i in kai sujada kai addu'a in kai tahiyya kai addu'a addu'ar da zaka kimtsa ta a cikin ibadarka ta tafi da sallarka shine addu'a fi sulbil ifadati afdalu ya fi a ce sai bayan ka'idar da sallah ka daga hannu ana ta yi ulwala tana da kyau tabbas ya kafi ya shafi masha Allah tana da kyau salatin annabi yana da kyau amma kowane abu mutum zai yi yayi shi a wurin da idace yayi shi ina fatan kuna fahimta yawa addu'a bayan sallah mun sha yin bayani zancen da yafi inganci du'a ibada ne ake yi ba du'a mas'ala ba Allahumma anta salamu wa minka salamu la ilaha illallah wa la sharika lahu har zuwa karshe waɗannan su ne ake amma ba a daga hannu a yi addu'a bayan sallar farilla sai dai bayan sallar nafila wannan ya halatta a yi kun gane ma'anar wadda awa fi sulbil ibadati afdalu ko wa lam yazal fi nafsi hal kana yarmi qabla salati aw ba'daha ibnu qayyim yace bai gushe ba a cikin raina dai ina ta tunani shin yana yin jifa ne annabi kafin sallah ko kuma bayan sallah wallazi yaglibu ala zanni abin da yasa ba an ce sai rana ta yi zawali ba to sai yayi azhar sai yayi jifa ko ko sai yayi jifa yayi azhar tunda in dai zawali ta ai kaga lokacin sallah yayi to kenan lokacin jifan lokacin sallah azhar ne to yace a raina yana ta saka mun bayan sallah ne ko kuma kafin sallah yayi wallazi yaglibu ala zanni annahu qablaha abin da yayi furin jaye a raina a bisa zato yana jifan nan dai kafin ya sallah ne da anna jabiran وغيره قال آه كان يرمي إذا زالت الشمس جابر da wannan cikin masu riwaya suna cewa annabi yana yin jifa ne kafin rana ta yi zawali eh afwan idza zalat shamsu kai idan rana ta yi zawali faslun wani fasali yace wa qad tazammanat hajjatuhu sitta waqafatin lidu'a abun mamaki aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guri guda shida masu muhimmanci gaba ɗaya na addu'a ne wuraren tsayawa guda shida duk addu'a ake yi ya ce alal safa kaji ɗaya a kan safa addu'a wa alal marwati addu'a wa bi arafa a arafa addu'a wa bi muzdalifa a muzdalifa addu'a wa inda jamratul ula wajen jamratul ula da na muku bayani yanzu addu'a wa wa wa inda jamratul asaniya e shi ma addu'a ka duba wannan wuraren gaba ki dai annabi addu'a yake yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala duk Allah ake kira ba wani dan adam ake kira ba yace wa khataba bi mina khutbatayn yawm an-nahri wa taqaddamat mun karanta amina yayi huduba guda biyu ranar sallah mun yi bayani wasaniya huduba ta biyu fi awsati fi awsati ayyamit tashrik a tsakiyar kwanakin nan na yanyane sune ayyamit tashrik kwanakin nan na sallah ko daya ga sallah biyu ga sallah uku ga sallah kwanakin yanyane ake cewa kwanakin yanka nama a shashanya to yayi hudu ba a cikin wannan kwanakin na adan sallah wastazana wal abbas an yabita bi makkata layali minan min ajli siqayatihi fa adina lahu abbas bafan annabi ya nemi izinin annabi cewa da Allah a bashi dama ya rinka kwana a makka maimakon kwana amina tunda amina ake kwana ko to shi abbas ya ce a bashi dama ya rinka kwana a makka saboda shayar da alhazai baki da suke shiga maka su fito to shi kuma aikinsa yana zuwa yana ɗebo ruwa yana shayar da su don Allah ka ji wannan mana na farko hukuncin zamu ɗauka a nan gurin wajibcin kwana a mina ɗin tunda da halal ne a je a kwana a makka to da abbas ba zai nemi sai annabi ya bashi izini ya je makka ya kwana ba a kwanakin nan kenan wani yana nuna mana dole ne a kwana a mina ya ko alhazai amma annabi ya ba wa Abbas dama ya je kwana a Makka saboda siqayati yana shayar da alhazai ku duba babban annabi ne fa sahabin annabi babban annabi sallallahu alaihi wasallama amma yana sha'awan yayi aikin alheri kun san me yake zuwa yake ta ɗebo ruwa da raƙuma ya ta ɗebo ruwa a gadon bayansa yayi ta ajiye tulu tulu na ruwa duk alhazai in sun zo ita ba su ruwa yana shayar da su siqayatul hajj wannan al'adar ita ce har yanzu za ku ga larabawan nan suna da ita kana zaune a masallaci na makka ko harami na makka ko na madina za ga wani ya ɗauko kwano da, irin roba roba ɗin nan na wannan na shan ruwan zamzam kurin ya ɗebo ruwan zamzam yana ta bi sahu sahu sahu yana ba mutane wai su ma su tuno wannan sunnan da abbas yake su ma su yanzu ma na gani a, hukumar saudiya an saka musu alkhairi amma yi wata ma gora aka yi wa wannan ma'aikatan nasu ko wata gora ne suke daura ta kamar irin tafe shi abu na dinnan sai su daura a baya ba wani abu ne ruwa ne da kofuna saboda wai ko da wai kana zaune a sahu baka so ka tashi ka je can wajen wajen shan ruwa to kana sahun ka za a kawo ma ruwa ka sha yana goye da ruwan nan niki niki yana bi sahu sahu da dan da dan dan famfo sai sai ya zaro kofi sai ya tsiyaya maka ga wasu kuma su kuma suna ta yawo da da plus plus na shayi da kofuna kofuna sahu sahu sai ga ana miƙa hannu ana karɓa su fa mutanen nan fa su kam a- su wato sun saba da a bayar bayarwa suke yi mu ko mun saba a bamu mu karɓa hidimar wato wato service na humanity su so suke yi su samu abin da za su yi su taimaka wallahi akwai yaron da na taɓa gaya muku a karatu yaro ne ƙarami a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama muka lura duk shekara idan an zo ramadan wani guri gaban labirari inda ɗalibai suke karatu babu umar da babu usman yaran nan su su ƙanana ne sai su zo su rinka shimfiɗa suna kawo dabino suna shayar da mutane sannan kuma duk satin duniya duk alhamis duk litinin masallacin annabi sai an shimfiɗe shi da shimfiɗa saboda masu buɗe baki yaran nan muka gansu ashe wai babansu ne yake yin wannan aikin na shimfiɗa wannan sahun ya sa leda yana kawo da bine da haisa da madara da waye yana bayarwa da baban ya mutu talakawa ne fa amma yaran nan suka ci gaba suka ce ba za su bar abin da ubansu yake yi ba yaya kuke yi ashe wai banki suke irin na yara din nan in sun samu riyal biyar riyal goma su jefa a banki in sun samu riyal kaza riyal kaza wani lokacin kuɗin in bai isa ba kowarsu su cika musu sai su je su yi robar dabinan nan riyal ashirin riyal sha biyar riyal goma su sayo guda uku guda hudu sai su faffasa sai su wawwatsa sai a zo ka ga mutane suna ta zama suna yin buɗe baki kullum sai sun yi wannan duk sati mu yanzu yaranka a gidanka a gidanka ya- yaranka in ya samu abu sai maza ya koye ba zai ma ba wa kannansa ba kuma kana kallonsa ba za ka yi masa faɗa ba to ko ya girma haka zai yi ko ya girma gola zai zama in ya samu ba zai taimaki yan uwansa ba shine zaka ga mutum yana da dan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya yana da rufin asiri kai kuma kana galabaici Allah ya jarabe ka da talauci shi kuma Allah ya jarabe shi da arziki kana galabaici kana cikin wahala billahi alazim ba zai taimaka maka ba uwa ku ɗaya uban ku ɗaya sai ka zo kai bayani wani ka san al'amuran rayuwar nan dole ka mu sai kai hakuri yanzu haka Allah ya ajiye ka dole kai hakuri al'amura sun yawa kaza kaza uwar ku ɗaya uban ku ɗaya kana cikin larura har ka kwammace gwanda ka je ka tambayi wani aboki a kasuwa ko wani makoci ka taimake- tambaye shi ya taimaka maka ba za ka iya zuwa gurin kaninka ko yayin ka taimake ka ba saboda me mun gini akan ba ma so mu bayar to su haka suke taimaka wa mutane kuma duk alhajin da ya je ya je umra sai ya ci sadaka ko yana so ko baya so in dai zai zauna a masallacin manzon Allah ya buɗe baki in Allah ya sa sai ya ci dibinin sadaka sai ya sha ruwa ko bai ci sadaka na dabino ba ya sha ruwa na sadaka da za a ɗauko a bashi yana zaune su sun saba suna taimako amma mu yanzu duk kullum idan azumi ya zo a yi ta hudu juma'a jama'a dan Allah a taimaka za a sai buhunan gero kwaya biyar za a dinka damu koko ana ba mu bukata sai an ce dan Allah dan Allah shi ba gidansa ba kokon yake sha ba amma an ce ya kawo buhun gero a rinka damawa a kawo masallaci wani kuma ya taimaka ya bada siga a dan zuba koko da siga fa a masallatan mu fa yau fa robar fa bata kwana koko da siga ko kunu da siga fa a masallatanmu in dai da siga sai an shanye shi wallahi in kaga ba a sha shi ba babu siga ne talaucin ya kai nawa ne nawa za ka yi koko a nawa so su shi yanzu abbas kaga ba kuɗi bane da shi amma yana da lafiya yana da ƙarfi yana da lafiya yana da ƙarfi so zai je ta ɗiban ruwa yana rarraba alhadis suna sha yanzu ba gashi ya zama tarihi ba to kai kokari ka aikata alheri kafin ka mutu lalle a rayuwarka ya zama kai din akwai abin da mutane suna karuwa da kai ta bangaren ka kai lalle ne kada ka bari ya zama cinye du kake yi Allah ya baka kai daya baka iya yi wa kowa komai akwai hadari wallahi واستأذنه رعاء رعاء رعاء الإبل في البيتوتة خارج منها عند الإبل sannan kuma masu kiwon raƙuna raƙuma su ma suka nemi izininsa suka ce a basu dama tun da su makiyaya ne a zo mai kiwo ya zo aikin hajji ta kwana a mina dabbobi ina za su yi kiwo kaga dole a bashi dama suka ce to suna so a basu dama za su rinka kwana a wajen raƙuman su ko dan security ma kuma ko dan a dan kai su kiwo a je a dawo ko fa arkhasa lahum an yarmu yawman nahri annabi yayi musu izini yace su yi jif jifan su ranar sallah thumma yajma'u ramya yawmayn ba'dahu yarmunahu fi ahadihima kaga da mun kwana uku ake ana jifan ko ranar sallah ranar washigarin sallah ranar 12 ga sallah ko to su wannan masu kiwon raƙuma za su yi jifan ranar sallah sannan su koma wajen raƙuman su ba laifi sannan idan sun zo ba sauran jifan kwana biyu ba to kwana biyun nan annabi ya ce ya halatta su yi ɗaya in advance su ɗauko jifan gobe su yi shi a yau su haɗe wannan kwana biyun su yi jifan a rana ɗaya su yi tafiyarsu ma ja'ala alaikum fi dini min haraj babu kunci a cikin wannan addini kuma haka akai qala malikun zanantu annahu qala fi awwali yawmin minhuma maliku ya ce to ni dai ina tsammanin ko cewa ya yi a ranar farko yanzu a nan gurin za ka iya tambaya ka ce to ranar sha ɗaya za su yi jifan ko ko ranar sha biyu ranar sha ɗaya ne za su yi jifan kaga ba sai sun dawo sha biyu ba ko kuma su ƙin ranar sha ɗaya ɗin su bari sai ranar sha biyu su haɗe ga baki ɗaya ya ce to yana tsammanin a ranar farko za su yi kamar ranar sha ɗaya kenan a fi awwal yawmin minhum sun bayrumuna yawman nafari ranar tafiya su yi jifa ko ku ba haka ba wa qala ibn uyaynata fi hadha alhadith rakhasa lirru'a'i an yarmu yawman ibn uyayna ya faɗa a cikin hadisin an yi rahusa ga masu kiwo su yi jifan rana ɗaya wa da u yawman su yi ɗaya su bar ɗaya fa yajuzu lit-ta'ifataini ko haka ne ko lit-ta'ifataini bi sunnati tarkul mabiti bi minan waɗannan bangarori guda biyu da masu shayar da ruwa da masu kiwon dabbobin su ne tsaifatai ne to ya halatta in sun ki kwana a mina kaga suna da uzuri to kai fa alaji ka baro kudin ka ka biya kudin biza da kudin hotel da kudin menene ka taho aikin hajji kurin ka bari wani ya zo ya lalata maka aikin hajjin ka kai da Allah alaji ku zo mu tafi mu je mu kwana kawai ma dawo gobe da ka ba tambayan malamai ba komai wani fa wala gigita yake da hajijiya yake zuwa ya je ya dawo fa duk abin da ka sani annabi ya ce wallahi sai sun saba sai sun saba kana kallo a zahiri wanda ya ce kai ni fa ihramin nan ya dame ni wallahi kace kai ta zama ba wando a jikin ka ba gida ji kiran Allah ya sauki abubuwa ga sunan da yawa wanda ake na kurakurai ba a tambaya kuma malamai su ma ya kamata su ji tsoron Allah wanda ake ba su kujeru su je su yi wa'azi malami ya tafi wa'azi mai kun je wa'azi ya ce yawo yana bin gindin yan siyasa amina ka je rumfar wannan ka nemo wani kai da aka biya maka kujera dan ka je kai wa'azi ya kamata a ganka da loudspeaker ka a gadon bayan ka kana zagayawa tanti tanti dai inda ka je ka gani ka yada sunna kai da'awa amma a biya wa mutum kuɗi a je a neme shi ya narke ma kwata kwata a neme shi ba a same shi ba in ka gan shi to gwamna ya zo ana zagaye suna nan ana ta zare ido ku ji tsoron Allah wallahi al'azimu نعم وأما الرمي فإنهم لا يتركونه جيفا بذاس بريبا بل لهم أن يؤخروه إلى الليل إن جي ابن أيينا ذاس ينكر تازوا دري أو أن قولي ولهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم ذاس إيه حتى جيفا كان بيو أرانا ديا ومن له مال يخاف ضياعه تو duk wanda yake da tarin dukiya yana jin tsoron kada dukiyar ta bata aw maridun yakhafu min takhallufihi anhu wato ko mara lafiya da yake jin tsoron wato ciwon nasa ko kuma mutum yana da mara lafiya da ya tafi ya bari a makka wannan shi ma ya iya zuwa ya abin nan au kana maridan la yumkinuhu albaytutatu ko kuma shi din ne mara lafiya ba zai iya kwana ba dan yanzu gaskiya akwai ciwon da ba za ka iya kwanciya a minan ba ba zai ba za ta kwantu ba kana buƙatar likita yana maka allurai kana buƙatar kulawa to kaga da marasa lafiya da wanda yake da mai jinyarsa da yake jinya da wanda yake da wata dukiyarsa da yake jin tsoron kata salwanta duk wannan suna da dama ba sai sun kwana ba saqatat anhu bai bi tanbihin nasi ala haula wannan kwana ya fadi da kansa saboda nasi yayi tambihi akan su walam ya ta'ajjal fi yawmaini annabi bai gaggawa ya gama aikin sa a kwana biyun nan na bayan sallah ba bal ta'akhkhar hatta akmala ar-ramya fil ayyami thalatha annabi yayi jinkiri har sai da ya jinkirta jifan nan nasa ta na kwanaki guda uku yayi su cip cip kaga wa man ta'akhkhara fala isma alaihi kenan ah, liman ittaqa ko wa afada yawm as-sulasa'i ba'da adh-dhuhri ila al-muhassabi ranar talata bayan azhar bayan ya cika kwana na sha na sha ukun kenan sai kuma ya tafi wani guri da ake ce da shi al-muhassab khalilai ya uja bil muhassabi wanzila wala tabqiyan haifihi mutahawila inji mai ishiriniya ko eh ishiriniya ce yawwa wallahi duk muna karanta ai kai wace da suke wai ba ma san annabi wai wai ba a san annabi wallahi na zauna na karanta 20 nan da gaske a gaban malami eh muna san annabi wallahi al-muhassab din sunan wani wuri ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama aikin hajji ya tafi zamu ta maimaitawa kuma shine al-abtahu wani suna al-abtahu wa huwa kuma khaifu bani kinana ko al-muhassab ko al-abtahu ko haifu bani kinanata fawajada aba rafi qad daraba qubbatahu huna anan ne ya samu abu rafi ya kafa qubbarsa wa kana ala siqalihi tawfiqan min Allah azza wa jalla duna an ya'murahu bihi sallallahu alaihi wasallam ya same shi yana tare da iyalinsa kuma dace ne aka samu masha Allah ba wai annabi ne ya ce je kai ba kawai sai annabi ya tarar da shi a wurin فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة anan suka yi sallah a zahar la'asar magariba isha'i kuma ya dan rintsa kadan shine raqada raqadatan thumma nahada ila makka daga nan ya rinkura daga al-muhassab din ya tafi makka fa tafa lil wada'i laylan sahara dawaful wada'i ma cikin dare yayi can wajen karshen dare wa radibat ilayhi aishatu tilka al-layla an yu'miraha umratan mufradatan a wannan lokacin mata kenan masu mulki kenan nana Aisha an gama wannan wahala kuma ta zo gurin manzo Allah ta ce tana so lalle annabi yayi mata wata umrar ma'ana ya raka ta ya sa ta tayi wata umrar daban kuma saboda ta samu matsala ta taho jinin al'ada ya zo mata ba irin yadda sauran mata suka yi ba fa akhbaraha anna tawafaha bil baiti wa bis safa wal bil marwati wal marwa kad ajza an hajjiha wa umratiha sai ce mata ai dawafin da kika yi da sa'ayin da ke tsakanin safa da marwa ya aisha ai ya ishe ki akan aikin hajji da umra ba wai sai na sake zuwa na saki na raka ki yin wata umrar ba fa abat ta ce ni dai annabi ni dai ina son yi wata umrar ka gani mutanen nan ba sai dai a hankali ba wallahi tallahi nake gaya maka duk yajinka wallahi malam duk bawanka wani lokacin dole sai ka bi su kaga fa annabi ne ce ba sai kin yi ba sai ta ce a ibada ce za ta ƙara yi fa abad illa an ta'tamira umratan mufradatan kaga shi yake cewa addini yayi fa ko bai ba shi ya bata fatawar to amma ita tana jin kamar ta samu wata tawaya umran nan tata bata cika ba tunda jinin al'ada ya gindaya mata ta cako da aikin hajin ya koma tayi tayi kirani ko tayi ifradi misali misali to shi ne suke so ta zo ta yi wani aiki wani umarar daban ka duba matar annabi amma tana son bauta wa Allah da yaga ta dage fa amara akhaha an yu'miraha min at-tan'im yace ina Abdurrahman dan uwanta kenan yace zo zo ka raka ta kaga a lokacin ba a nemi wani sahabi ko wani matashi aka ce ku je ba a'a sai neman mata dan uwanta to ba laifi in matarka za ta yi tafiya ko za ta yi wani abu ka nemi kaninta ko danginta ko dan uwanta ka hada su ka ba su kuɗin mota ko ka sa ke kai ta a mota ba laifi bane amma ka nemi yaron ka na kasuwa ko wani abu makamancin ka hada su akwai hadari wallahi kuma ba daidai bane kuskure ne ya hada ta da dan uwanta yace ki je kuma wannan yana nuna maka idan yana nuna mana cewa idan mace ta dan dage akan wani abu in ba saban Allah bane ai hakuri a bi ta abin da ta faɗa din tunda alheri ne ko ba haka bane ba yawwa ta dage tana sosai annabi yace aje ayi yace fa faragat min umratiha laylan cikin dare ta gama umrar cikin dare thumma wafatil muhassab ma'a akhiha fi jawfil layli a cikin wannan dare suka taho tare da dan uwanta Abdurrahman a cikin wannan dare suka tarar da annabi a gurin wannan yana nuna mana security da kuma sa ido akan iyali akan matarka wai ko ka ce to in kin gama ni dai ina can na tafi a'a dan hada ta da wani dai kun ga yanzu in real sense ai za ta iya umra ita kadai ko za ta iya ai babba ce mata ina na Aisha ce za ta iya yi ko ba ta san makan bane ko ba ta san wurin bane ta sani amma saboda mutunta mace Islam yana ihtiramul mar'a yana girmama mace yace dan uwanta in raka ta kuma aka raka ta din kuma ya dawo da ita har wurin kaga wannan yana nuna mana duk mai addini ya kamata yana kula da matarsa na gaya muku a karatu wani wani yana ɗauka matarsa suna zuwa unguwa da mota abokinsa ya ce ashe kai banza ne cikakken banza kullum kawai ta, ta rena ka kai ta ɗibanta a mota kana yawo da ita kar Allah ka ɗora ta a daidai sau kuka sa ta a tasi wai wai banza ne tunda yana ɗaukan matarsa a abu nan to yanzu kai baka ɗauki matarka kai ta unguwa ba ko baka sa ta a motar da Allah ya maka arziki ba me amfanin wadatarka a irin wannan rayuwar da ake ci kana gani ka tura matarka motar haya ko ka sa ta a daidai sau wani ya je haɗa ƙugu da ita kuma kana da rufin asiri ba gwanda ma ka haƙurintar da ita ba da inda za ta je ko baka da lokaci ka samu ranar da kake da ɗan lokaci ka ɗauke ta ku tafi ka ganin duk wa'azin nan da muke wata ran kwa gamu da iyalanmu muna zagayawa a gari Allah to ai yafi yafi ai shine mutunci shine kima annabi da kansa yana raka matansa unguwa kar mu zama muna rayuwa irin ta kasawa rayuwa ta rashin wato ba ni sunan shi yanzu wani umra fa ba zai tafi da matarsa ba sai dai ɗebi abokanan su tafi sai ya tura yaransa na kasuwa ya ce je kai ta umra saboda alaji ne akwai kuɗi aikin hajji ba zai tafi tare da ita ba sai ya haɗa ta da wani yaransa da ya biya masa a kasuwa sai ya ce ku je da hajiya ma za ta su tafi shi ba zai ji kishin ya ɗauki matarsa su tafi da ita ba kuma maimakon ya samu ɗan uwanta na jini wanda shi kansa ido zai sa a kanta akan abubuwan da za ta yi kuma halal ne to ba zai yi ba sai dai sa wani ina ta maimaita wannan abun saboda wallahi wannan kwamace Allah malam ana yin ta sai mutum ya zo ya biya wa matarsa umra da yaransa na kasuwa su tafi su je hotel ɗinsu ga ɗaki ga ɗaki mace mai rauni irin wannan zamani mai rauni su tafi jidda sayayyan kaya su shiga tasi tare wallahi ba ka da kishi wallahi ba ka da kishi ba ka da kishi dan uwana ka je ka ba abokanai su abokanai me za su yi maka ai ba daidai bane da suka dawo annabi ya ganta a wannan daren yace faratuma kun gama qalat na'am tace kwarai kuwa fanada bi rahil a cikin daren annabi yace to kowa ya tashi yanzu zamu tafi madina fartahalan nasu mutane suka dora sirri akan abun hawa aka tafi ashe jiran da aka yi sahabbai karab kacab a wannan shekarar gaba daya annabi ya hana tafiya aka yi ta jira sai Aisha ta gama umrarta ta dawo kaga wannan Allah kara mata da wannan ya nuna nana Aisha fa lamba ɗaya ne a wajen annabi ba annabi yana son nana Aisha yana kaunata kuma yana nuna cewa duk mutum mai kishi ya kamata ya mutunta matarsa ya girmama matarsa ya tsare mata darajarta wannan shine soyayya din na gaskiya ba kuma wanda ya magana ana zaune ana jira sai ta dawo yace ki haƙura mu tafi umrarki da hajjin ki dawafin nan da ke guda ɗaya sa ai ya isa miki tace in in sai tayi yace to dan uwanta Abdurrahman je ka raka ta taje tayi cikin dare ba ta je ta yiwo ta dawo cikin daren annabi yace ku tashi mu tafi aka kama aka kama hanya za a bar maka a tafi a tafi Madina ba matsala a hanya lami lafiya ba kidnappers ba yan fashi da makami kawai kama hanya aka aka tafi wa fi hadith al-aswad fi sahihi anha فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسعد من مكة وأنا منحبطة عليها hadisi na ƙarshe ya ce wannan yake cewa hadisin aswad sai manzan Allah ya gamu da ni ni ina haurawa zuwa maka shi yana haurawa zuwa maka ni kuma ina gangarowa ko kuma au ana mus'idatun wa huwa munhabitun ina haurawa yana dawowa ko ina dawowa yana haurawa kamar yadda riwaya ta samu sabani fafihi annaha talaqaya annahuma talaqaya a wannan riwayar na aswad yana nuna nana aishan ba dawowa ce ta tarar da su ba annabi zuwa ya tare ta haduwa suka yi a hanya a wannan riwayar wa fil awwal annahu intazaraha fi manzilihi a riwayar farko kuma yana nuna mana annabi ya jira ta ne a wurin a gidansa fa in kana hadisul aswad din na mahfuzan fa sawabuhu laqiyani wa ana mus'idatun min makkata idan har hadisin aswad daidai ne wannan wanda ibn qayyim ya kawo to yana nufin tace ya gamu da ni ina haurawa zan yi maka wa huwa munhabitatun ilai munhabitun ilaiha shi kuma yana gangarawa zuwa tafiya kenan fa innaha qadat umrataha a lokacin ta gama umranta summa as'adat li mi'adihi sannan ta haura dan ta je ta yi masa ban kwana fawafathu sai ta haɗu da shi wa kad akada fil hubut ya fara gangarowa ila makkata shi ma ya zo maka lil wada idan ban kwana din kenan walahu wajhun ghairu hada akwai wata fuskar ba wannan ba da za a iya yi waqtulifa fi at-tahsib hal huwa sunna aw manzilu ittifaqin ala kaulaini wannan al-muhassab da aka zauna shin wai sunna ne in alhaji ya gama aikin haji sai ya je muhassab ko ko wuri ne kawai na mahada wancan ya zo wancan ya zo wannan ala kaulaini ne wasu sun ce lalle alhaji in ya gama aikin haji sai ya je al-muhassab tunda annabi da ya gama ya je al-muhassab wasu kuma suka ce a'a kawai dai mahada ce in mutum ya je yayi in mutum bai je ba ba sunna bane ba to anan zamu dakata saboda kurewar lokaci abinda muka faɗa ne dai Allah ya taba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuma harshe Allah ya yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh